أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الكريم الله ka rayu da su kuma ka ƙi shi ka koma kana bin wani shaidan da ba ka ganinsa to waɗansu banzaye wanda ba su amfana kansu komai balle kai amma ko kai asara da ka rasa Allah ka rasa annabi sallallahu alaihi wasallam ka rasa musulunci ka kama abin da baya kamuwa abin banza ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتين إنهم بغتة وهم لا يشعرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون duk da haka abin mamakin kafirai yadda naka suna gaggautar maka wai azabar da kace mana waɗanda suka yi musu da annaba suka ƙi lamarin annaba Allah ya halakar da su ya kawo musu azaba to gashi ka ce kai annabi ne mun ki bin ga yadda ba ina azabar mati hazal wa'd in kuntum sadiqina alkawarin azabar ina yake in dai maganar gaskiya ne gashi nan muna nan ba abin da ya same mu mun saba maka din kuwa har ma suna cewa Allah ya saukar musu da da da hadirin dutse Allah saukar musu da hadirin dutse ko kai musu azaba idan wannan abu gaskiya ne amfira ina hijar da minan samai abitina bi azabin alim wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim a yaushe za a yi musu azaba kana cikin su ai matukar kana cikin mutane Allah ba zai saukar musu da azaba ba wannan kenan ai matukar ajalin kowa bai yi ba Allah ba zai kawo masa mutuwa ba kowane mutum an rubuta masa ranar da zai mutu in ranar ba ta zo ba duk abin da yi wa Allah Allah ba zai kashe shi ba a zai rika ba shi numfashi yana sha yana jin daɗi ya ba shi ruwa yana sha yana jin daɗi ya ba shi nono ko shayi ko waɗansu abubuwa yana jin daɗi ya ba shi abinci ya ba shi nama ya ba shi abokan zama kaman ba da shi ake yi ba kaman ba shi ne za a masa azabar ba amma daga ran da ranar da aka rubuta ta kare to shi kenan maganar jin daɗi ya kare masu shara bara kenan walau da ajalin musamman ba don kowane mutum ko ko kowace al'umma tana da lokacin da wanda an riga an rubuta an tabbatar da ja'ahumul azabu wallahi da azaba sai ta zo musu lokacin da suka suka ce a kawo ta inda sai a kawo ta amma Allah baya canja alkawari ya riga ya musu alkawarin ga iyakar rayuwarsu iyakar ba ta zo ba wanda ya ce annan baktan amma kar su sake azaban za ta zo musu ne a cikin hujja ba su sani ba ba su zata ba kawai sai ga azabar ta zo musu ita ce azabar ranar badar aka kawo manya-manyan su guda saba'in aka kashe aka kawo manya-manyan su guda saba'in aka ɗaure sai da suka ba da fansa daga na aka karya kashin bayan kafurai a badar din annabi ya hijira kenan shekara ta biyu to wannan azaba ta zo musu ba su zata ba sun taso ne za su zo su burkushe harafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mutanen su tsirrar da su kuma ya musu kaɗe-kaɗe su sha giya a badar sannan ko ina labari ya kai ga yadda suka yi wasu habbai ashe kwanansu ne ya ƙare za su inda za su mutu kawai ya ce nan baktatan hakika azaba za ta zo musu a cikin fija ba tare da sun sani ba ko bula shi ta yadda ba sani ba يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب هل يزدي an maimaita cewa suna gaggautar da azaba din nan suna gaggautar da kai ka kawo musu azaba din mana in kai annabi ne ka ce duk annabawa in an aiko su in an ji karɓar maganarsu za a yi azaba to gashi an haiko gari in ji ka ko an ji din an ji karɓa din gashi ba za ba ta zo ba Allah ya ce ah azaba ka ai kuna ciki yanzu ai kuna cikin azaba jahannama ta kewaye ku ta kowane wuri wato ba ba ta izini ta kama ku bane amma ta kewaye ku ta ko ta ko kowane wuri da muhidatun bil kafirina wa tuzair kenan mawdil mudari da muhidatun bim sai ka ce bil kafirina azaba ka aita na nan tana kewaye da su yan numfashi su da suka saura ba su fito su shiga bane shi yasa azaba ku ta kama su amma ga jahannama ta kewaye su ta ko'ina.
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يكشفهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون شدن كوانا يا كاري an ba azabar izini ta kama su to ita ce lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash wato sai ta zama ita ce wutar jahannama na ita ce shimfidar su katihun su kenan sannan a sa musu barguna na wuta su rufe su sannan a kawo musu tafasasshen ruwa ana shayar da su a cikin wutar zafin wutar ba zai hana zafin tafasasshen ruwan ba ba zai hana bargunan wuta ƙona su ba ba zai hana katifin wuta ƙona su ba min fagi wa min tafiyar junim sama da su ƙasa da su duk azabar ce wa min tafiyar junim wa ya ƙuru zai ya ce musu zuƙu ma kuntum ta amaluna ku ɗanɗani abin da a kuka aikata a duniya na mugun aiki na ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙaryata alqur'ani da izgili ku ɗanɗani azabar sakamakon abin da kuka aikata kenan
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ya fa'budun ana shirye-shiryen kaura ne yanzu domin wannan surar daga ita saura sura ɗaya kawai za a yi sai a bar makka ita ce wai lil mutaffifina daga wannan sai wai mutaffifin da an yi ta to shi sai dauki hanyar hijira nan za ta saukar da kuma surorin da ake saukarwa akan hanyar zuwa hijira su isra'i su kasasi da sauran irinsu ya yi ba da yadda amuru ina arzi wasiya idan sun yi sabbai in sun yi ƙara na damuwa annabi ya ce musu ku yi hijira waɗansu koma habasha waɗansu koma madina sai su ce ya rasulallahi ya za mu koma garin da ba mu da kowa ba mu san kowa ba a ina za mu sauka me za mu ci ya za mu yi in mun tafi Allah yake ya ibadiyar lazina amanu ya ku bayina wanda kuka yi imani da ni inna arzi wasi'a ƙasa ta tana da yalwa idan kun zauna wurin da ibada ba ta samuwa to ku gaura ku koma wurin da ibada take samuwa fa iya ya fa abudu ni ku bauta min ni kadai saboda saboda haka ne annabi ya tura waɗansu suka koma habasha sannan da suka koma a lokacin annabcin yana da shekara shida suka koma suka dawo kuma suka ji labarin an zauna lafiya a makka lokacin sai na umaru ya musulunta a cikin watan zulhajji da suka ji labarin gari ya zauna lafiya ana zuwa ana yin ibada a harami ba abin da yake faruwa domin da sayyidina Umar ya musulunta shi abin tsoro ne a Makka da sayyidina Hamza ya musulunta shi ma abin tsoro ne sai su yi sabo su je su ta ibada su to da mutanen Habasha suka ji labari tun da an zauna lafiya mai zamu da zaman bakunta ya kamata mu koma gida to shi sayyidina Umar shi ne mutum na arba'in cikon mutum na arba'in a cikin musulmi suka dawo sai suka san da gari ya yi tsanani fiye da na da an tsananta matakai wato na wanda za a yi wa mutanen da suke son annabi sallallahu alaihi wasallam garin ba dama ya zaunu sai aka soma shiryawa amma abin mamaki a cikin wata goma sha ɗaya shi ne zulhajji muharram safar rabiul awwal rabiul akhir juma'a juma'a saniya rajab sha'ban ramadan shawwal suka dawo da za su koma sai da suka kai mutum tamanin da wani abu saboda an samu an samu jama'a sun musulunta bayan musuluntan sai na umaru dama annabi ya roƙi Allah Allahumma izza hadha ad-dina bi ali umaraini Allah na roƙe ka addinin nawa a cikin gagararrun umarorin nan na maka guda biyu ka bani ɗaya ka ɗauka addina da shi to amru ibn hisham shine abu jali ba shi da rabo Allah bai ba shi wa sai umar ibn al-khattab shine mai babban rabo sai Allah ya ba shi wannan addu'a ta kama shi sai ya zama ma saboda himmarsa gashi mutane da suka riga shi musulunci sun ka wajen talatin da tara amma sai ya zama in zalita musulmin duniya sai ya zo shine na biyu daga abubakar sai shi to sai aka koma ta koma kuma da annabi ya kaure koma madina sai suka kaura daga can suka biyo shi madina suka ka hijira tana da shekara shida suka kaure su koma madina suka lokacin da aka yi hudaybiya wato tsakanin shekara ta shida zuwa shekara ta bakwai kenan inna arzi wasi'a ƙasa ta tana da yalwa idan ibada ta gagara a wani wurin ba za ka samu ka bauta mini a wani wuri ba ka je wani wuri ibada za ta samu ka ibada ka kuma in abinci ne ni nake ba da abinci zan baka abinci duk inda kake wai ya yi babu bauta min ni kadai an gabatar da zamiri makuli fa abu duni sai aka ce iyaya fa abu duni kullu nafsin za'iqatul maut ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون idan kuna jin tsoron mutuwa ne a hanya ta hijira ko kuna tsoron kada kafirai su bi su kashe ku ko kuna tsoron in kun je can ba ku da kowa yunwa za ta kashe ku kar ku damu ai ana mutuwa a banza ma balle mutuwan hijira kullu nafsin kowace rai za'iqatul maut za ta dandani mutuwa sun bayyana turja'una bayan kun mutu kuwa da kuna wadin bayina wanda nake yabon su da waɗanda suke banza da suka kangare wa annabi na duk za ku dawo wurina ne bayan mutuwa kowa in saka masa da abin da aikata
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
آياتي لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نيم أجر الآمرين ga yadda sakamakon yadda sakamakon zai zama idan kun mutu kun dawo wuri na sakamakon shi ne wallazina amanu wa amilu salihati wanda suka yi imani da ni suka gaskata annabi na suka mini ibada suka sai da rayukansu a gare ni in gobi annahu min jannati ghurafan za mu saukar da su wadansu manya manyan gidaje gidaje na aljanna ba wai ginin laka ko ginin budok ba ba wato wanda aka gina da zinariya da azurfa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati غرفة ترى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لا يدخلها إلا من أخشى السلام وأطعم الطعام وسلى والناس نيام Allah yana da wuta aljanna saboda kyanta daga waje kana ganin ciki daga ciki kana ganin waje ba mai shiga wannan aljanna sai mutumin da yake yawan gaisa gaida mutane yake yawan ba da abinci yake ba yawan azumi yake yawan sallah lokacin da mutane suke bacci sallallahu alaihi wasallam yarbo yan da mai jin gurban tajri min tafi al-anharu wannan gidaje wa al-anharu orami guda hudu orama ta ruwa mai kyau in ma in ghairi azin wa anharu min labani lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin lazzatin lish-sharibina wa anharu min asalin musaffan walau biya min kulli samarat wannan magudana na ruwa mai kyau da nono mai kyau da zuma mai tashacciya mai kyau da giya mai kyau duk suna gudana a cikin wayannan gidaje kuma ba tsufa ba rashin lafiya ba kora a cikin wayannan gidaje za a dauma a cikin har abada tajrimin tajiyar naharu khalidina za su dauma biya ni ma ajrul amili kai ma adalla aiki yayi amfani ma adalla imanin ku yayi amfani aikin ku yayi amfani ma adalla da wannan imani na ku ma adalla da wannan aiki na ku ma adalla da wannan sakamako da nayi muku ni ma ajrul amilina sakamakon masu aiki الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun bayin da yake cewa ya ibadiya ya bayina ya ibadiya allazina amanu bayina wanda suka yi imani wanda na sifar da sifofinsu da kuma inda zan kai su in sun mutu su ne allazina sabaru wanda suka yi haƙuri suka yi ibada suka yi haƙuri suka bar sabona suka yi haƙuri da dukkan ƙaddarori da na ƙaddara suka yi haƙuri suka bi annabi na suka yi haƙuri da dukkan wahalhalu na na zaman duniya saboda ni a wa la rabbi yatawakkaluna wa suka dogara a gare ni a cikin komai ni ubangijin su inji Allah وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة لا تعمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم kuke kukan abinci ba ku san Allah shi ke arzuta kowace dabba ba komai kankantarta komai rauninta har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da kun dogara da Allah yadda tsuntsaye suke dogara da Allah da arziki ya same ku yace gari zai waye tsuntsaye cikin su ba komai su tafi ba ba san inda za su je ba amma in sun je zai su cika kundun su su dawo kundun su a cike da yamma taudu kubasan wata ruhu bitana saboda haka kowace dabba Allah shi ke ba ta abinci komai girman ta kamar giwa komai girman ta kamar dorina komai kankantar ta kamar kiyashi ko zarra to Allah shi ke dauki da abincin da shi ke ba ta abinci domin dukkan halittar da ta zo duniya ba kuwa ce wa ya kawo ta Allah ina ya saukar da ita a wurinsa to ai ko mutane in sun ɗauko bako sun saukar da shi a wajensu za su ɗauki nauyinsa walle Allah karimi saboda haka ni nake ɗauke da abincin kowace dabba ba tana ɗauke da abincinta ba ne wa kayi min dabbatin la tamilu rizqaha Allah shi Allah shine yanzu ba yake ciyar da kowace dabba wa iyyaku da ku kuma gaba da wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha mustawdaha kullun fi kitabin mubin dukkan kowace dabba ko a ruwa take ko cikin ƙasa take ko tsakanin sama da ƙasa take duk inda take abincin da ya dace da ita yana wurin Allah Allah ne ke ba ta ku ji tsoron talauci don hijira kar ku ji tsoron yunwa don hijira kar ku ji tsoron mutuwa don hijira Allah shi za ku dogara da shi ko Allah shi ne asamiyu mai jin mai jin dukkan abubuwan da bayansu suke yi alaliyu masanin duk abubuwan da bayansu suke aikatawa ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يوفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله wanda ya yi fakun abin mamakin da kuma da za ka tambaye su don Allah wane ne ya halicci sama da ƙasa wa ya halicci sama da ƙasa kuma wane ne yake horon rana da wata kullum suna tafiya wato ainihin rana da wata da yake amfaninsu sai sun yi tafiya suka yin amfani ba shiru kamar yadda muke gani alaman ƙasa tana shiru ba wane ne ya halicci waɗannan abubuwa wane ne ya hori rana da wata nan da nan da ya horin da sai ce wallahi Allah ne shi halicci halitta shi ne ke gudanar da sha'anin wata da sha'anin rana a wani wuri an tambaye su man yudabbiru al'amra shi al'amari ka duk gaba da wa yake tafiyar da shi sai Allah abin mamaki kun yadda Allah shi ne ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi yake horar da rana da wata shi ke rigar dukkan lamura shi ke tafiyar da komai da komai kun yadda da wannan to me yasa ba ku bauta masa kuke bauta abun banza fa ne yubakun ta yaya bayan kun faɗi wannan gaskiya kun kulle ta zuciyarku ta yaya za a juyar da hankalinku kuma wajen bauta wa dodo ba ku bauta wa shi Allah da kuka yarda shi ne mai halitta.
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم abin da ke damun mutane na farko abincin da za su ci a cikinsu in sun samu abinci ya ishe su to sai su nemi inda za su kwanta ɗaki kenan ko gida idan sun samu wannan sai su nemi abokan zama mace kenan daga sun samu wannan kuma sai su samu hanyar da za su tara dukiya don su biya sauran bukatunsu daga sun tara dukiya sai su nemi mulki to waɗannan abubuwa duk su ne hijabi da suka zai tsakanin bayin Allah da Ubangijinsu neman abinci neman dukiya neman mulki daga nan suka shagala suka bar Allah Ubangiji yana cewa Allah ya fi rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdiru lahu Allah shi yake shimfiɗa wa wanda ya ga dama arziki a cikin bayinsa, waya ziru da shi ku kamewa ya danke ya hana waɗansu samun arziki, wato waɗansu su zama suna da arziki Allah ne ya ba su, waɗansu ba su da arziki Allah ne ya hana musu, ko kuma a'a Allah yana ba mutum arziki wani lokaci ya talauta shi wani lokaci ya arzuta shi wani lokaci ya talauta shi wani lokaci Allah yusru liman sha min ibadihi wa yaqdiru lahu inna Allah zani Allah alimun masani ne bi kulli shay'in ga dukkan komai ubangiji yana cewa na san wasu bayina wato in ina so in shirya da su to sai in ba su arziki da na ba su arziki sai sai kaga suna yawan ibada suna yawan sadaka suna ayyuka masu kai mun gode wa Allah mun gode wa Allah mun gode alhamdulillah mun gode wa Allah suna jin daɗi suna aikata alheri to waɗannan talauci ba zai dace da su ba irin su in sun samu talauci tashi kai sallah shi kai ko ce irin sallah da mutum zai yi masu hankali ya ko ta ke sallah dan ina damuwa na rasa ma inda zan sa kai na me ne wa Allah ne to daga nan kaga yayi nesa da Allah kenan saboda an hada shi talauci talauci ya raba shi da Allah to irin wannan mutum in ina so ya shiriya ba zan raba shi da arziki ba sai hada shi da arziki har zuwa mutuwa wani kuma idan ya samu wahala kullum Allah Allah Allah ka yayi mana Allah Allah Allah ka yayi mana Allah Allah Allah ka yayi mana da ya samu lafiya ya samu kuɗi sai ya yi cikin gari da ya san abubuwa marasa kyau da wayannan kuɗin shi kuma wannan talauci da ciwo su suka dace da shi in ya samu talauci ya samu ciwo zai koma ga Allah ya samu arziki kuma zai zai faddare wa Allah in ina son ya shiryu to zai riga hada shi da ciwo da talauci duk kullum ya zawa yana wuri na nace Allah Allah ka yayi Allah Allah Allah ka yayi Allah Allah ka yayi to haka Allah ya wuce rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru la inna Allah sani Allah alimun masani ne bi kulli shay ga dukkan komai ya san abin da zai gyara kowa abin da zai bata kowa ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ولأكثرهم لا يعقلون قل الحمد لله ويقدروا لا يقدرون ولئن سألتم إن كساكي تبوي سهر ينزو da bayan tambaye su waye zan waye kasa wake gudanar da rana da wata da dukkan lamuran duniya sun ce Allah an ce a tambaye su an sake tambaye su waye ke saukar da ruwa sun ce Allah duk da abin da aka tambaye sun ba da amsa dai Allah ne yake yi man nazzala min as-sama'i ma'an wane ne ya saukar da ruwa daga sama bayan bilar da min bani mautiya ya raya ƙasa bayan ta mutu wato bayan ta bushe sannan sai ya saukar da ruwa sai ruwan ne ya raya ta wato bilar da mahdarra daga nesa zai ga tana sheƙi ƙasar koriya shar dire ya zo ya mamaye ta ta rayu kenan wa yake yin wannan da ya ƙuru na sun ce Allah, Allah, Allah ne yake wannan, in ba da wajen da kuna, wani alhamdulillah, ka ji madalla, ashe ku abokan magana ne, har kun san waɗannan duka, alhamdulillah na gode wa Allah da ya bayyana gaskiya ta, ya bayyana ƙaryarku, kun san Allah ne mai halitta, Allah ne mai arzikawa, Allah ne mai yin komai. amma kun ki ku bauta masa na ji daɗi da kuka ce haka Allah ya bayyana gaskiya ta ya bayyana ƙaryarku baraktar laya giron bal ba haka ba ne aksaru yawancinsu laya giron ba su da hankali ne shi yasa wasu bauta wa Allah da ya halicce su ya halicci komai da komai kowa da kowa ya saukar da ruwa ya raya kowa da kowa da wannan ruwan ba وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون wannan duniya ai ba za ta shigarta da mai hankali ba nawa take kwana nawa za a yi a banta wato iyakar daɗin duniya ko mi tsawon kwananka ba zai wuce shekara saurin kuwa wasu abubuwa duka sun yi nesa da kai in kai ma'aikacin gwamnati ne sai a ce dole sai kai ritaya daga nan kuma an jefar da kai bayan duniya kenan kullum baya baya kullum baya baya amma ba kamar lahira ba saboda haka ne da mutum zai zo kofar gidan wani fitar da ana bishasha ko na kuɗi ko na mulki ka ce kana so ka san mai gidan nan idan ya fito ka ce masa na son san mai gidan nan mai wannan harkoki da ake a kofar gidan nan ko na mulki ne ko na siyasa ko na ko na na kuɗi sai ni ne mai gidan da ni kake da shi da mai gidan kake magana to kai ne mai gidan eh mai sunanka ya faɗa in ya faɗa sai ka rubuta ka tafi kar ka dawo sai bayan shekara hamsin bayan shekara hamsin in ka dawo in ka dadda washa washa duk kamar da to shi dai ba za ka same shi ba idan ka dawo ka ce ina neman mai gidan nan sai wani yaro ne zai fito ce ai da shi kake magana ce a'a wani da ke oh Allah sarki ba ba shi bai labarin ba ba ya rasu ba ashe ba ji labarin baba ya rasu ba ko kuma rana kai wajen baba can inda baba yake sai a kai ka wurin wani tsoho to kaga duniya kenan duk abin da kai ai ko ta ko ta mutu ta barka ko ka mutu ka barta saboda haka bai kamata mai hankali ya shagala da duniyar nan da lahira ce aka gina ta da ginin bani bani amma in an shiga za a zauna lafiya ba kora ba tsufa ba rashin lafiya da mai hankali ya kamata ya zaɓi lahirar nan wanda aka mata ginin bani bani amma ita lahirar ita aka gina da gini wanda yake mai dawwama na zinariya da azufa in an shiga ba fita ita duniya ko ita aka gina da ginin bani bani ko ginin bulok ko kuma ginin karama tsangaya to amma mutum ya ɓata lokacinsa a cikin neman duniya to don Allah don annabi jama'a idan mutum ya riga ya mutu ba da shi yake magana ba shi ga ya riga ya yi ya zama ga nau ya ga lahirar da ake faɗa masa wanda bai zo ba kuma bai zo ba to da mu ake magana mu kokari mu koma ga Allah a yawanta istighfari a yawanta salatin annabi a yawanta la ilaha illallah da karatun qur'ani wayannan su ne za su yi mana magani in kana istighfari ka rabu da shedan ka rabu da zunubi in kana yawan salatin annabi ka tare fadan annabi in kana yawan la ilaha illallah ka tare fadan Allah idan ka kai wurin ko ka mutu ka kyakkyawa mutuwa ko ka rayu ka kyakkyawa rayuwa kar ka yarda a shagaltar da kai akan abun banza ubangiji yana cewa ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون yace Allah ya buga misali mutum ne wanda mutane suna warwasonsa kowa ya ya kawo igiyarsa ya yi kamu ya sa masa a wuya shedan ya sa masa igiya a wuya yace ya yi kamu duniya ta sa masa igiya a wuya ita ce ta yi kamu addini ya sa masa igiya a wuya ya ce ya yi kamu dama kayansa ne to ga, ga shaidan ga duniya ga son zuciya ga kuma addini waɗannan igiyoyin kuma kowa in ya tashi ja ta inda yake so zai tafi ba ta inda kake so ba da kuma mutumin da ya miƙa wuyansa wa mutum ɗaya shine mai addini wane ne ya fi zaman lafiya shi ba addini da in ya ja ka ba za ka yadda igiyar ta koma kan makogoronka ba dole ka mai da igiyar kan ka ka bi shi duk inda yake zo ku tafi inda za ku tafi ko wajen annabi za ku tafi wajen Allah za ku tafi tunda mutum ɗaya ne ya ja ka to ba in ka bar waɗannan duk suka sa igiyoyin su in sun tashi mai neman ya kai ka wajen annabi sai ya ja ka mai neman ya kai ka wajen son zuciya ko shaidan ko duniya ko wajiya yake ta gona sai su shaƙe ka ka rasa wanda za ka bi guda da har ka haraka saboda haka mai da hankali a mai da hankali a bi Allah a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane lamari ka mai da shi wajen Allah ya zama mai wasilar ka zuwa ga Allah shine wanda Allah ya aiko wajen ka shine annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin ne muke gode wa gwamnatin Kano ta yanzu wadda ta ce lalle za ta kafa kwamiti wanda za su lura da masu karatu da masu wa'azi ta ba su izinin wa'azi ko izinin karatu a tantance su kafin a ba su izinin to muna musu addu'a muna fatan gwamnatoci su irin wannan don a samu seniority a samu zaman lafiya. bai zuwa gwamnatin karon muna faɗakar da ita a cikin masu tantancewan kar ta sa waɗanda suke masu zagin mutanensu ne domin za su ba su dama su shiga in dai su ne za su yi tantancewa ne to za su shigar da su in su ne masu yin tantancewa a lura da masu tantancewa a tantance su mun gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ba mu alkur'ani ya ba mu islam bai bar mu nema wa kanmu hanya ba man yahdi Allah wal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida aha wa inna dar al-akhirata da hiya al-hayawan law kanu ya'lamun idan kana son ka ga rayuwa tabbatacciya ta gaskiya ba ta hojere ba shine gidan lahira wa inna dar al-akhirata da gidan lahira lahiya ita ce alhayawanu rayuwa ta gaskiya laukanu ya alamuna da mutane sun sani gidan da za su da zai komai nimomin su za su dawwama shi za ka zaba akan gidan da komai nasa babu garanti
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون إذا رجعوا بالفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون idan kafuran makka da sauran kafurai masu tsafi idan sun hau jirgin ruwa ana tafiya lafiya lau lafiya lau idan iska ta bankaɗo jirgin tana neman ta kibar da jirgin sai ga kowa na ce wayyo Allah wayyo Allah har kafiran wayyo Allah wayyo Allah Allah ka kiyaye Allah kiyaye Allah a lokacin ba kowa a zuciya sai Allah din nan suke neman ya kubutar da su cikin wannan azaba su ga alama za ta zo da zarar ki wuce da Allah mu ku saude wannan ba da je mu ilal barri da Allah ya tsayar da su sun je sun kama ƙasa to shi kenan daga nan sun mance da Allah sai barka barka barka barka barka barka barka barka sun mance da Allah sai barka mai mai zabi ya kuma kan zabin sa mai rashin gaskiya kuma kan rashin gaskiyarsa amma lokacin da ga haraka ta zo a cikin jirgin ruwa ko ko tangal tangal na jirgin sama ko tangal tangal na mota a lokacin ba kowa sai Allah ba za ambaton kowa sai Allah in sun ga alaman an tsira sai su dawo cikin abin da suke kai wadan ma na ce mai bari izahum shirkun nan da nan sai su koma kan tsafin su ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون suna yin haka ne liyakuru domin su kafircewa bima ake nahum ni'imomin da muka ba su su kafircewa ni'imomin da muka ba su su yi imani da ƙarya shine dodo ko shine gado wato mai bauta dodo da mai bauta shedan da mai bauta kansa da mai bauta gado shine wanda ya kafirce wa Allah ya yi imani da abun banza wani da wancan to su je da su yi dadi mana in dai suka dan wannan dadin suka zaba ko to su je su yi dan dadin kada ba zai ya lamar da za su samu ƙarshe za su gamu da mummunan ƙarshe أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون mutanen makka suna jabin da yasa ba za mu yi imani da kai ba muna jin tsoron ta kaddan min ardina Ah, muna jin tsoron sauran larabawa za su zo gashi ba mu da yawa su taru a kanmu su ce mun bar abin da muka gada sai su su su su su far mana Allah ya ce a'a haba tarabar da masaran قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنع- يصنعون ولقد جاء رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون جاء أبو mamaki ni da ya muku ni'imar da ban taɓa yi waɗansu mutane ni'ima irin ta ba na sa an gina mini ɗaki na a garin ku a duk duniya ba inda nake gina min daki nawa sai a garin ku dakin na na mai da shi haraman aminan harami ne mai alhurma amintacce yaƙi ba zai ci garin ba ga kuma ba ku da yawa kuma yaƙi ba zai ci garin ba yunwa ba za ta ci garin ba kuma garin ba su da wurin noma ba su da wurin noma amma duk da haka allazi ya tsawo min ju'in wa amanu min khawfin Allah ya yana kawo musu abinci ta ko ina tare da ba su da gona wa amanu ya amintar da su min khawfin tare da kowane tsoro ta ko ina ba dama a zo makka a yaƙe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko ni makka bata halatta gare ni in yaƙe ta ba sai dan lokaci kaɗan da hantsi kuma sai ta koma kan al'ummata na da ba ta yakuwa makka saboda a wani wurin najar na harama na aminan ba su ga mun mai da haram garin su harami ne amina a mutunci ko ta tsawon nasu ana fiffilge mutane min haulim a gefen su ta ko'ina awa bil fadi yuminuna wa bi ni'matillahi kuruna wato harshe da takan nasara na cinye ƙasashen duniya ya zo ya ci yaman ya ci jaziratul arab wato gol ya ci ya ci wurin ya ci misra ya ci libya ya ci sudan an kewaye ƙasar ta ko'ina amma ban da makka ba wani baturen da ya taɓa mallakan makka in yana so idan ana son a canji to daga cikin yan ƙasar ne za a ɗauka je horar da su wata ƙasa su dawo su yi canjin da kansu suna yan ƙasa amma wani yaƙi ba zai taso ya zo ya yaƙi makka ba Allah ya kiyaye ta a walam ya raushin ba su gani ba ne anna mu ji Allah harama na minan mun bai da garin su harami mai amintacce wuta kan tsawon nasu ana fiske mutane min hauyin ta gefe ta ko'ina awa bil bazi yuminuna وبنعمة الله يكفرون أو يؤمنون بالباطل أبن باباكي يزهين كوي ذات إيمان لأبن بنزا وبنعمة الله يكفرون سكابر شيء ونعمه من الله
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أفبالباطل أليس في جهنم مثوى للكافرين ونبر أن جعلنا هربنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن يظلم ممن يفتري الله كذبا نوكز بشكل ما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين أما هو ودنن سنزم الظالمين an muku nima kun yi butulci kun kafirce wa Allah da ya muku wannan nima kun kafirce wa annabin da aka zaba a duk duniya ba kamar sa a lahira ba kamar sa ko ina ba kamar sa sai aka fito da shi a cikin garin ku wannan nima duka kun kafirce mata kun zama azzalumai a cikin zalunci wa man azlamu mimman iftari ala Allah kaziban aw kazzaba bil haqqi lamma jaha shin a cikin azzalumai wani azzalumi ne kai ka gani wanda ya fi wanda ya dangana wa Allah shariki cewa Allah yana da abokan tarayya ko ya dangana masa ƴaƴan shi a mala'iku ƴaƴansa ne amma mata ne a cikin azzalumai wani azzalumi ka za mu irin wannan au ka zo bi lakilan ma ja'a ko kuwa an kawo masa gaskiya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin annabi shi ne Allah yake kiransa gaskiya wa amanu bima nuzila ala muhammadin huwa al-haqq ko ko ya karyata ya karyata alqur'ani Allah yana kira alqur'ani gaskiya al-haqq min rabbika wa la takuna min al-mumtarin ya ya dangana wa Allah abokan tarayya ya karyata gaskiya ya kama abun banza a cikin zalimi ne zalimi ne ya kai wannan auka zubi likilan maja su yi dai su gani a da yadda min yana masa jirgin yanzu ashe ba shirya wurin zama ba wa kafirai a cikin jahannama su yi su gani dai lokaci yana zuwa an shirya musu wurin zama a cikin jahannama والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا أما كما يد سورة تفارة نفرقوا ومن جاهد من واجهد نفسه to duk wanda ya karbi umarnin Allah na jihadin nan ma'anar jihadi akwai jihadul akbar akwai jihadul asrar akwai jihadi babba akwai jihadi karami jihadi karami manzalla ya dawo daga yakin tabuka kamun a shiga madina ya ce rajana min jihadil asgar ila jihadil akbar man dawo daga karamin yaki yanzu zan fara shi babban yaki kace ya rasulullah wannan wahalar da aka sha duka na yakin tabuka karamin jihadi kenan wanne ne babban jihadi ne jihadun nafsi ka yaki son zuciyarka ka yaki shaidan ka yaki dukkan abin da ba shi da kyau a cikin zuciyarka ka mai da kanka bawan Allah shi ne babban jihadi shi ko wannan ana samun san shi da yawan zikirin Allah domin bi kulli shay'in saqaratun wa saqaratul qalbi zikrullah kowane abu ya da magoginsa wanda ake goge shi da kyau magogin zuciya shine zikirin Allah amma karamin jihadi shine yakan kafure shi ko wanda yana da wahala yakan kafure da makami yana da wahala domin yana da sharuɗa na farko dai ubangiji tabaraka ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi hasbuka Allah umarni ta ba min mu'minin ya kai wannan babban annabi Allah ya isan maka haka ya isan ma dukkan wanda suka bi ka daga cikin mu'minai ko kuma ya hada ka da mutane mu'minai wanda su ma za su taimaka maka cikin abin da Allah ya baka din to sai ya ci gaba da yin bayani annabi yana roƙon Allah a badar yana roƙon Allah Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu sai Allah ya tauza alaikum an yumidda kuma rabbukum biyar bi min Allah ya fara ki tumur da fi Allah ce to zan taimake ka da malaiku dubu malaiku dubu da mutanen maka ɗan kaɗan ba su kai dubu ba in an hada zuwa ne da rijaye mai malaiku dubu mana ce idan na baka malaika dubu ɗin in kuna so ma sai ƙara dubu biyu su zama dubu uku in kuna so ma sai ƙara dubu biyu su zama dubu biyar to bayan an yi wannan sai aka za a yi maganar yakin badar din kenan sai ce min in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa takun minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahuna idan za ku kara duk wanda duk musulmin da ya gudu wajen yaki to ya zama dan wuta idan an zaɓi mutum in ya gumi ku ishiruna sabiruna musulmi mutum ishirin masu haƙuri ya galibu mai tayi za su kori waɗanda ba musulmi ba guda ɗari biyu wai ya gumi ku albun ya galibu alfaini idan kuma an zaɓi dubu za su kori dubu biyu daga cikin waɗancan to daga nan sai Allah ce a ranar tafuwar la'an kowa da ma annabi kun tsofa da yake al'ummar manzon Allah doron da aka haife shi har tashin duniya mu ne al'ummarsa to sai Allah ya dubi raunin mu mu masu zuwa daga baya yace rana kafafar da hanku yanzu na sauwake muku ba wai ashirin su kori ɗari biyu ko dubu su kori dubu biyu ba a ranar kuwa a hari wa annabi kun na riga na san akwai masu rauni a cikin ku وأعلم أنبيكم كوفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين ويكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين yanzu na mai da abun wato kashi ɗaya daga cikin kashi uku idan musulmi suna da kashi ɗaya waɗanda ba musulmi suna da kashi biyu in sun kara to kashi ɗayan nan zai kori kashi biyun nan ba kamar da ashirin su ko ushuri ya kori tisatu a ashirin su kori ɗari biyu ba ba dubu su kori dubu biyu ba a yanzu kashi uku ake nema musulmi su zama kashi ɗaya waɗanda ba musulmi su zama kashi kashi biyu to nan ba za su gudu ba sun yi kwaram to tun da yake musulmi kashi ɗaya ake nema ya kara da kashi biyu waɗanda ba musulmi ba sai mu duba mu gani yaya jihadin mu yake a yanzu za mu iya yadda Allah domin shi musulunci idan ana magana da shi ba shi za a bari yayi magana a bi ba wani ne zai magana musulunci ya bi ba a musulunci ne zai magana a bi shi ba wani ne zai magana musulunci ya bi shi ba to tun da aka ce kashi ɗaya ake yake kokuwa da kashi biyu sai mu duba population da ake da shi na duniya a yanzu population da ake da shi na duniya yanzu ce muna da mutum a duniya wato mutum miliyon dubu bakwai miliyon dubu bakwai da wani abu wani abu ko ya kai miliyon ɗari biyar ko nawa ne amma cikin miliyon dubu bakwai ɗin nan mu musulmi miliyan dubu ɗaya ne da ɗari bakwai ko da ɗari takwas mu musulmi miliyan dubu ɗaya ne da ɗari bakwai ko da ɗari takwas to da dukkan duniya gaba ɗaya da musulminmu da waɗanda ba musulmin ba mu miliyan dubu shida ne amma mu musulmi mun kai dubu biyu to mun kai mun samu wanta kenan mun samu sulusi to abu haka ya zama yanzu ai bai zama ba duk duniya gaba daya miliyan dubu bakwai da ɗarurukan miliyoyi mu musulmi ko miliyan dubu ɗaya ne da da miliyan ɗari bakwai ko ɗari takwas kaga ba mu kai sulusi kenan ba cikin mutanen duniya to anan kaga mu samu kwaran ba sai mu dawo mu gani in an samu yawan mutane sun yi daidai sai a duba ƙwararrun sojoji ƙwararrun sojoji mayaka a duniya in an kasa su kashi uku muna da kashi ɗaya sojoji ƙwararru a cikin yaƙi muna da kashi ɗaya cikin kashi uku ba mu da su ba mu da shi to idan an samu ƙwararrun sojoji abin da ake nema kudi kudi ya hada kudin duniya gaba da an kasa kudin kashi uku mu musulmi muna da kashi ɗaya kar ku manta ba ji sabin da ake cewa wanda suke sun kori rasha lokacin da suke G8 to G7 din da akwai musulmi a ciki babu dukkan su ne ko kenan sai babu da kuɗi a duniya wanda ke kashi ɗaya daga cikin kashi uku na duniya population ba mu samu kashi ɗaya cikin kashi uku ba ƙwararrun sojoji mu samu kashi ɗaya cikin kashi uku ba mun dawo wajen kuɗi ba mu samu kashi ɗaya cikin kashi uku ba sai mu duba makami makamin da ke hannun duniya gaba da in an kasa shi kashi uku mu musulmi muna da kashi ɗaya ba mu da shi to dan abin da yake hannun namu ma wajen su muke sayen sa kuma babban daula mai ƙarfi a duniya musulma babu kamar saudiya ko ita takardun kudin ta ba za shiga duniya sai sun je america sun aro dola ko sun aro kudin ingila to ka gani an yi population an kaza kashi uku mu samu kashi daya ba ƙwararrun sojoji an kaza kashi uku mu samu kashi daya ba kudi an kaza uku ba mu samu kashi daya ba makami an kaza kashi uku mu samu kashi daya ba kenan ashe abin da yake wajibi a kanmu yanzu sai dai jihadin nafsi din shi yasa da shi Ibrahim ya bayyana a zamaninsa duk duniya ta tabbatar ba a samu malamin musulunci wanda ya kai karfi irin nasa ba wanda ya kai imani irin nasa ba wanda ya kai ilimi irin nasa ba saboda haka yake yawo a duniya yake yawo a duniya da akwai halin da za a yi jihadin yadda yake yawo na aida sun yi mijin da yan uwansa malaman duniya sun tabbatar mana yadda za a shiga jihadin an yi haka ai su sun riga sun san ba zai yiwu bane shi yasa ba su haka din ba sai suka zaɓi jihadun nafsi din wato yaƙi da son zuciya din saboda haka yanzu duk wanda suka za su yi yaƙi su tabbatar da daular musulunci a banna kawai suka za a gaba za su iya ba domin duniyar yanzu ba irin duniyar da ba ce duniyar da ta ka sa wani yankin duniya a gaban ka kace za ka yi jihadi ka gyara kamar yadda shehu dan kodiyo ya yi kamar yadda shehu laminu ya yi amma yanzu duk inda ka taba a duniya in ka taba a bagdad amerika da kansu zai su tazo su yi wajenka su ce ka yi ka ƙetare iyaka ka ɗauki musulunci mai tsauri saboda haka ne masu cewa za su yi jihadi su daular musulunci nan ba da yawun musulunci suke yi ba da yawun waɗansu mutane ko son zuciya suke yi musulunci bai ba mu dama mu yi wannan jihadi ba don da ya ba mu dama da mun gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a makka shekara goma sha uku Allah yana cike da girmansa walillahi junudu samawati wal shi ne mai rundunar sama da kasa duk nasa ne Allah ne ko ba wani wanda ya ba daraja kamar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma aka zauna shekara goma sha uku bayan jihadi ba kuma annabi ya cikin darajojinsa kamar fiye da yadda kake tsammani fiye da yadda hankalinka zai kama amma duk da haka ba a ba da dama an yi jihadin ba da aka kowa madina ba sai da aka yi shekara guda ba a jihadin ba a shekara ta biyu ne aka soma wajen lillazi na yi ƙasar na biyar nan zulimu wa inna lara na sirrin da gadir saboda haka ya kamata ƴan uwa musulmi duk abin da za ku yi na musulunci ku nemi malamai a taru a yi shawara a yi amma ba waɗansu za su waru su mai da musuluncin nan kayansu su riga hukunci yadda suka dama suna kashe musulmi suna yankan musulmi suna kona masallatayya amma wai jihadi za a yi jihadi kashe musulmi shine jihadi babu nauyin laifi a musulunci wanda ya kai kashe musulmi banda tsafi tsafi shi kadai ya bi kashe musulmi muni a cikin musulunci kashe musulmi shi ya kowanne bayan tsabi tsabi shi ya fi shi amma banda tsabi ba abin da suka yi musulmi muni a cikin musulunci to irin abubuwan da suke faruwa nan duka na son zuciya ne ba na musulunci ba ne musulunci bai ba da umarni a kashe musulmi da sunan jihadi ba masu masu yin wannan irin harka suna ganin malamai kamar sun ji tsoro ne ko ko suna kwadayi ne ko suna neman zaman lafiya ne ba haka bane su da yin abun su na cikin ilimin da Allah ya sanar da su na alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wallazina jahadu fina wanda suka yi jihadi a cikin sha'anin mu ko wanda suka yi kokari a cikin sha'anin mu na yawan ibada in suka yi in suka yi jihadi ko ijtihadi da nadiyan lahum za mu shirya da su su gudana hanyoyin mu idan Allah ya ce su gudana ya ilarta su gudu wajensa su gudana to sai su gudu zama masu kyau a mai an bar su gudu haka ba yi zafta su da Allah ba sai su zama sun baci wala tattabi su guda wa tafarraga bikum an sabili amma an ce su gudana sun zama hanyoyin Allah ko mai yawan su za su dawo wajen Allah a cikin bin umarnin Allah ya dubi na da nadiyar nan su gudana duk abin da kai kokari a ciki da yake komi na Allah ne abun addini shi Allah yake nufi a nan kai ijtihadi cikin addini ka yawanta bautan Allah ka yawanta amfanan bayin Allah shine ijtihadi gyaran zuciya Allah zai shiyar da kai abin da baka sani ba annabi ya ce man amila bima alima awrasahu Allah ila ma lam ya'lam duk wanda ya yanke da abin da ya sani to Allah zai ba shi sani wanda da bai san shi ba wata gulla wai Allah ku kullu kowa shi tsoron Allah Allah da kansa zai ba shi ilimi daga gare